الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار bayan haka ‘yan uwa kamar yadda muka ji insha Allahu tabaraka wa ta'ala za mu tattauna ne akan hadisai biyu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi na farko yana cikin sahihul Bukhari hadisi na dubu uku da ɗari biyu da arba'in da hudu. Hadisin da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam Abu Huraira ya rawaito cewar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Na tanadarwa bayina na ƙwarai mutanen kirki abinda ido bai taɓa ganinsa ba na ni'ima, ido bai taɓa ganinsa ba na ni'ima, ta yiwu yanzu da za a tara mu kowa ya faɗi irin ni'imar da ya gani dole sai ta wane tafi ta wane yawa, saboda wane ai ya riga wane zuwa duniya an yi wasu ni'imomin da kafin mu zo masu wane sun riga sun gaggansu, sai dai a ba mu labari. Wani kuma ya ɗara wane ne ta wajen ganin ni'ima sakamakon irin wuraren da ya shiga suwana da suwana ba su je ba. Wani in ya zo yana baka labarin wuraren da ya je wasu abubuwa da ya gani na rayuwa na ni'ima sai ka ji kamar da gangan yake kuma da gaske ne. Hotel kawai mutum zai baka labari a wani birni da ya je ya shiga, in ya faɗa ya ka ji kamar ƙarya ne, wannan ai irin abubuwan da ake faɗa a aljanna ne. To abin da ido na ɗan adam bai taɓa gani ba na ni'ima, Ubangiji ta'ala, manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Ubangiji ta'ala ya tanadar ma bayansa shi, sannan kuma abin da kunne ba ta taɓa jin labarinsa ba. Duk wani labari da wane ya je ya dawo ya ba ku labari, ina ga kamar da idan aka je aikin haji aka dawo, zuwa ake a kewaye alhaji, ana ta kwasan mai labarai irin na ni'imomin da ya je ya gano. a wajen aikin hajji ba aikin hajji ba kawai fita daga nan mutum ya yaje wani gari da ya fi nasa birni idan ya zo zai dinga ba da labarin irin ni'imomi da ya gano suna ji a kunnensu Allahu tabaraka wa ta'ala ‘yan uwa ya tanadar da wasu irin kayan jin daɗi morewa rayuwa shanawa da walwala wanda kunne ba ta taɓa jin labarin irinsa ba. sannan kuma ya ce in ji manzon Allah bakin da baya ƙarya ya ce Allah ya tanadar da wasu abubuwa na morewar rayuwa na jin daɗi wanda bai taɓa faɗowa a tunanin ɗan adam ba ya zo tunanin mutum ma bai taɓa faɗowa ba kana zaune kakan iya tunanin wallahi duk ran da kai kuɗi akwai kaza da kaza na morewa za ka yi su kusan ɗan adam kowa yana da wasu burace-burace da ya tanadar wa kansa na wanda yanzu kebul ɗin da yake bashi bulala a baya ne ya hana shi amma duk ran da ya samu kuɗi zai aiwatar da su to abin da bai taɓa faɗuwa a tunanin ɗan adam ba na morewa na jin daɗi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya tanadar wa bayansa shi hadisi na biyu yana cikin sunan na imamu darimi kusan saƙo ɗaya suke isarwa da wannan ɗin shi kuma yana hadisi na ɗari biyu dubu biyu da ɗari takwas da goma sha tara dubu biyu da ɗari takwas da goma sha tara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma a wannan hadisin abu huraira ne ya rawaito shi yake cewa duk wanda ya shiga aljanna duk wanda ya shiga aljanna to fa zai sha ni'ima zai more Allah ya kai mu wannan gidan yace zai more zai ni'imtu ni'imar da ba za ta taba wahala ba za ta shigo cikin ta ba a duniya mutum na iya shiga ni'ima yau gobe kuma akasin ta yazo ko wannan shekarun yana cikin ni'ima shekarun da za su biyo baya kuma a dan samu akasi ko da ba ya shiga cikin wahala ba amma ni'imar kuma sai ta ragu haka yake a tsarin ɗan adam a tsarin duniya ko da a ce ba a karɓe ni'imar ba Allah zai iya baka komai da komai amma kuma sakamakon shekarun suna yawa abin da da in ka sha kake limtsaido kana jin daɗinsa sai a zo a baka shi kuma kana jin a kau da shi da da ka ji zaƙi kawai kana jin a nemo shi ina gishiri gishirin yake nakan ne kuɗin ya ƙaru da za ka sayi fiye da haka amma shekaru sai su kai matakin da za ka ji a wannan lokacin a nemo maka kai mai ɗaci-ɗaci ka fi so ka fi son mai ɗaci-ɗaci saboda me ni'ima ta duniya ba dawwamammiya ba ce ba tana cikinta ga komai da komai Allah ya ma sai ka ji mutum ya ce a ɗauke gadon da yake kwana sai yanzu kawai a nemo masa mai gadon da ya shafi mai wanda zai ji kawai tauri-tauri a jiki ba zai iya kwana akan wancan da ya saba kwana ba ni'imar ta yi me ta ragu ta ragu ta ragu ko kuma ta ƙare ba dan ba shi da kuɗinta ba ko bai da wadatar ta ba a lahira a wannan gida manzon Allah ya bamu labarin ita wannan ni'imar babu wata wahala babu wani gushewa a cikinta za a rayu ne a cikin shekaru na samartaka idan mutum kafin ya bar duniya girma ya kama shi ya tsufa to in Allah ya masa gamdakatar da aljanna aljanna dawo da shi saurayi ake saboda a matakin samartaka mutum ya fi morewa jin daɗin sa duk wani abu na jin daɗi lokacin da mutum yake samartaka ya fi more masa sai a dawo da mutum a wannan shekarun kuma shekarun babu lokacin da zai wuce su a haka zai dawwama Allah ya azurta mu da wannan wurin yace sannan kuma tufafinsa ba zai taɓa tsufa ba, tufafi ba zai taɓa tsufa ba, ya na gidan duniya yake, iya wanke ma ya ishe shi. Sannan kuma, mazo Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, samartakarsa ita ma ba za ta taɓa ƙarewa ba, ya ce a wannan gidan fa yana da abin da na ini'ima ne ido bai taɓa gani ba, kunne bai taɓa ji ba, sannan bai taɓa faɗowa a tunanin zuciya ba ko kaɗan. in ji manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Kenan a cikin waɗannan hadisan guda biyu za mu fahimci cewar Allah maɗaukakin sarki ya tanadarwa bayansa wani gida na ni'ima na morewa karka damu idan rayuwar ta yi kunci a nan akwai wani gida da Allah ya tanadar na musamman wanda shi morewarsa da shanawarsa ba ta ƙarewa dawwamammiya ce za mu fahimci Allah ya tanadar da wannan gidan domin bayansa muminai. a cikin ƙur'ani Ubangiji ta'ala sai ba mu labarin cewar ko ya ba mu umarnin mai gaggawa zuwa ga wata rahama, wata gafara da rahama daga Ubangijinmu da kuma wata aljanna wadda faɗinta ya yi kamar faɗin sama da ƙasa, kamar faɗin sama da ƙasa a suratul hadid. A suratul Ali Imran kuma ya ce, sai cire kafin tashbit ya ce, faɗin wannan gidan da za a ba wa kowa a matsayin nasa ne shi kaɗai. faɗinsa faɗin sama da ƙasa ne. Ina ga duk kuɗin mai kuɗi a duniya, duk mulkin mai mulki ba dama ya ce garin da yake mulka, duk garin zai gine shi ya zama iya gidansa ne, suwa dai mulka. Kaga ba zai yiwu ba, dole sai dai kamfaci iya kamfatarsa. To a lahira Allah ya tanadar da wannan gidan. ‘Yan uwa daga ƙarshe, shi wannan gidan akwai sabuba da idan mutum ya riƙa Allah zai wadatar da shi ko zai datar da shi ga samunsa ba haka kawai mutum zai tsinci kansa a wannan gidan ba. Allah ya azurta mu da riko da waɗannan sabuba ɗin. Sababi na farko, dalili na farko da zai kai mutum ga wannan rahama shine tabbatar da tauhidi da kuma nisantar shirka. Malamai suna ta kira mu zuwa ga tauhidi, nisantar shirka, tauhidi, nisantar shirka. Ɗan uwa, duk inda ka ji an ce tauhidi, ko mai kira akan tauhidin nan ya kausa salafazi yana zaginka, in dai tauhidin yake magana, yi shiru ka saurare shi. karka damu da zagin da yake maka ɗauki kalmomin da yake faɗa na tauhidi ka tabbatar da su a aikace bar masa zagin ka da yayi bar masa cin mutuncin ka da yayi ɗauki tauhidin domin tabbatar da tauhidin mabuɗi ne na shiga gidan aljanna Allah madaukakin sarki ya datar da mu na faɗa haka ne saboda yanayin masu da'awar kowa da irin yanayinsa wani idan ya zo dai ma da faɗa dai maka to karka damu da faɗan in dai a babin tauhidi yake maka ɗauki saƙon bar masa faɗansa jama'a muna tare ko duka zai kai ko harbi dai sun kuya ta wuce amma ɗauki kalmomin tauhidin kari bace shi Allah ya datar da mu daga ciki hadisin da Ubadatu ibn Samit yake ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake nuni akan tabbatar da tauhidin duk wanda yace la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ya tabbatar da wannan ya tabbatar da wuta gaskiya ne aljanna gaskiya ne ya abin nan to Allah maɗaukakin sarki zai buɗe masa ƙofar aljanna a ce kawai ya zaɓa ya shiga. Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu. Na biyu shine ka zamto mai haƙuri akan musiba da bala'i da kuma neman lada akan musibar da bala'in da ta same ka. Kowa da irin tasa jarabawa. Sai Allah ya jarrabe ka da matsala kaza shi kuma wani ya jarrabe shi da iri kaza. Kowa ya san irin wacce Allah ya jarrabe shi. Duk lokacin da Allah ya jarrabe ka da wata musiba, ka yi iya ƙoƙarin haƙuri a kai, ka nemi Allah maɗaukakin sarki ya baka lada a kai, to ɗaya ne daga cikin mabuɗan shiga wannan gida da yake ɗauke da waɗannan ni'imomin Allah ya datar da mu. Daga ciki, Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe ka da ka haifi yaro yana ƙarami ya tafi, Allah ya jarrabe ka ya, mutu, ya mutu manzon Allah ce duk wanda aka ba shi ‘ya'ya uku suka riga shi rasuwa suna yara, to waɗannan yaran za su zo kofar gidan aljanna ba za su shiga ba za su riga babansu yadda suka riga shi tafiya a duniya za su je su tsaya kofar aljanna za su ceto babansu he sai ya shiga kafin su shiga wata ruwa ya ce biyu an sami wanda take tambaya ko yake tambayar manzon Allah ko da ɗaya ne ce ko da ɗaya ne idan Allah ya sa kana da zuriya ko ɗa ko ya sai ta riga ka tafiya kar ka hau buge-buge kar ka hau tunanin wane ne ya kashe ta wane ne kaza a'a mai da abun ubangiji ne ya karbi kayansa kamar kawai ka sallama Allah ne ya karbi kayansa ba wanda ya isa ya tafiyar da ita ko ya tafiyar da shi sai ubangijin sannan ka nemi Allah ya baka ladan rashin da kai to ɗaya ne daga cikin mabuɗan shiga wannan ni'ima din Allah ya azurta mu da haka na gaba kyautata alwala a lokacin da yin alwalan ko taɓa ruwa yake da wahala lokacin sanyi kenan ko to ɗaya ne daga cikin mabuɗai da suke buɗe mutum gidan aljanna lokaci ne da akan samu ganganci fa wallahi mutum ya zo ya sallah ba alwala ko ba shi da wani dalili kawai shi yana tsoron taɓa ruwan ne ba abin da ruwan da ya masa to ɗan uwa jurar yin alwala a lokacin sanyi kaga in ka fahimci wannan fa'idar kenan ko na kula da ka yi sau goma a rana kawai kowace ka yi ta mata alwala ka yi ta musu alwala kawai saboda me neman wannan lada ɗin Allah ya datar da mu na ƙarshe shi ne yawaita shi kuma wannan anan na tsince shi kuɗuban malam ta ƙarshe sai na shigar da shi yawaita sadaka kuma akwai hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawaita yin sadaka da kuma maimaitawa to ɗaya ne daga cikin mabuɗan gidan aljanna kada dan wane ya ɓata ma rai ko wane ya ma kaza ka ji kai yanzu dukiyarka ba za ka masa ba ba za ka bashi ba bata masa ran bata maka rai da yayi ya haramta maka shiga aljanna in ka biye bata maka ran da yayi wallahi akwai wanda in dai ta halin sadaka bi in ta halin sadaka biye ba ka dauki dukiyarka ka bashi ba in ka ga an bashi ma da ka sa mata wuta ta cinye saboda mummunan hali ko mummunan abu da yake aikata maka irin muzanta maka da yake yi to ba a kallon wannan hararo me zaka samu sakamakon me kai yi masa din idan Allah ya baka dukiya dan uwa tamkar ya baka ki ne na shiga aljanna ya rage ka buɗe ka shiga ko kuma ka ajiye dukiyar taka Ubangiji ta'ala ce wanda suke taskace dukiyoyinsu, suratu tauba, ba sa ciyar da ita domin Allah, suka ji su kawai su tara su tara. Allah ya ce a musu albishir da gidan aljanna, ai ba wanda zai so a ce a masa albishir, a masa albishir da azaba mai raɗaɗi, fa bashirhum bi azabin alim. Sakamakon kaji ba za ka bayar ba, dan an ɓata ma rai ko dan kana so ka yi ta yawa, to Allah ya ce albishir a maka da cewar akwai mai azaba mai raɗaɗi. wace rana ce ce ranar da za a zo ana maka lalas da dukiyar lalas da a dinga yi maka da dukiyar taka ana ce ka ɗanɗana abin da ka kasance ka taskance shi ka ƙi ka taimaki al'umma ka ƙi ka taimaki kaza ka ƙi ka taimaki kaza a ƙarƙashin wannan akwai abin takaici fa akwai wanda Allah ya masa dukiyar da a unguwarsu zai iya tona abun ba da ruwa na zamani su sha amma shi ma zuwa yake ya tsare ɗan garuwa ya sayi ruwa Allah wadaran wannan dukiyar. Wallahi akwai wanda zai iya yin kaf unguwar da wadatar da su da ruwan sha, amma zuwa yake siyo don kar su masu abin nan. Akwai wanda kullum idan ya wayi gari zai iya kyautar da buhu guda na abinci wa makwantansa, kuma wallahi baya yi sto ɗin kuma yana nan ya kusan watanni da yawa a ajiye saboda yana tunanin faɗuwa ko kuma wata abin nan. Rashin fahimtar abin da ke ciki ne. Duk wanda zai iya ajiye amfaninsa abincinsa ya shekara guda a makwantansa ko a unguwarsu akwai wanda zai je yana roƙon wallahi yau ba abin da zai ci malam yana cikin jarabawa Allah ya fitar da shi Allah ya fitar da shi Allah ya ganar da shi wa qumu ila salatikum yarhamukumullahu tabaaraka wa ta'ala